وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد duka dangi yabo da godiya sabbata ga Allah mai gafara mai tausayi mai kyauta mai karamci Allahn da ya mallaki sammai Allahn da ya mallaki ƙasai Allahn da dukkan taskokin dukiya na sammai da ƙasai duka nasa ne Allahn da shi ne mai gaji duk abin da ɗan adam ya tara ya bari a duniya da ita duniyar gabaki ɗayanta samanta da ƙasanta Allah ya yi umarni da a taimaka wa addinin Allah a ciyar saboda Allah a taimaka wa mabukata ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta wanda ya kamata kuma ya zama wajibi a bi abin da ya faɗa a yi ɗa'a ga umarninsa sai Allah shi shi kaɗai almu'ti mai bayarwa duk wanda kaga ya samu Allah ne ya bashi almani'u mai hanawa duk wanda bai samu ba Allah ne bai bashi ba don haka ka nema a wajen Allah kar ka nema wajen wani Allah duk wanda ya kama Allah ya kama dahir wanda ya rike ubangiji ya rike tabbas wanda aka hada shi da boka ko aka hada shi da matsafi ko aka hada shi da surkulle da tarkace haka zai kare yayi ta basu suna cinyewa kuma ba za su biya masa bukatarsa ba kawai in ka matsu kama Allah Allah yayi alkawari in kun roƙe shi zai amsa muku idan kun gode masa zai ƙara muku shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai hanawa ta baraka wata'ala ya yi umarni da cewa duk wanda ya bayar duk wanda ya cire ya bayar ku jiya duk wanda ya cire ya bayar Allah ya ce tun anan duniya sai ya biya shi kuma a lahira zai ninka masa lada da aka taimakon addini taimakon mabukata zarewa aljihunka ka bayar ko cirowa akawun ɗinka ka bayar wallahi ba asara ba ne wannan shi ne naka shi ne za ka samu a ƙabarinka katin da ka ƙona ya tafi a banza motar da ka hau ta tafi a banza miliyoyin da ka gina gida da kamfanoni ya tafi a banza sai wanda ka ɗauka ka ba wa Allah manzo Allah ya ce a cikin kowa ne da sa yace gashi nan dukiyar magada ita ce ajiyayyar dukiya da take boye a account wanda take aljihu da wanda take shago da wanda take kamfanoni ake juyawa wannan shine dukiyar magada da wanda take gona annabi yace yaya kuka fi son dukiyar magada sama da dukiyar ku suka ce meye dukiyar mu ya ce wanda ka bayar wanda ka ci wanda ka ba wa Allah wanda ka zare wannan shi za ka samu a kiyama kuma daman su kudi haka suke in ka yi amfani da su in ka yi amfani da su ka ci moriyarsu ko dai moriya ta kwarai ko kuma ta banza da haka ka kula da albashinka ka tuna a cikin albashinka nawa kake miƙawa ka ajiye don ka tarar da shi cikin kabarinka ranar da ake fuskantar du kula da dukiyarka kula da gonarka kula da kamfanoninka kula da kadarorinka karka zo kai ta tara dukiya mijin matarka ya fi ka cin moriyar dukiyarka me nake nufi da mijin matarka wanda zai auri matarka bayan ka mutu da yawan mutane wallahi mazajen matansu bayan sun mutu suna kabari sun fi su more dukiyar da suka tara mutum ya hada ya hada ya tara ya tara shedan ya kiya bashi yayi aikin Allah yana ta tunanin yaya yana ta tunanin rayuwa alhali ya manta kwanakinsa suna kusa haka mutum zai faɗi ya mutu ya bar tafkeken gida da ya gina manya-manyan motoci masu numfashi masu tsada da katara gonaki da kake da su ka mutu ka tafi in ka ci sa'a mataka ta shekara ɗaya ba ta ƙara aure ba amma wallahi wata tana gama ta kaba wata hudu da kwana goma za a ɗaura mata aure tuntunin wani ya zo ya neme ta saboda ka bar mata kaya da ka zai zo ya kwashe ta ya hau motarka ya zauna a gidanka ya shakata ya sakata ya wala watakila makullan kamfanoni da mataka ta gada da yayanka shi za a bawa shi zai zo ya zauna a kujerarka ya zama ciyaman din ya zama darakta wallahi abin da ke faruwa kenan walakin aksarun nasi la ya'lamu da yawa daga cikin mutane ba sani ba Allah shine ya faɗa ka gaya wa bayina su su tsaye da sallah su ciyar daga abin da muka azurta su kullum Allah in ya zo magana ciyarwa da taimako sai ya ce abin da mu muka baku dama Allah ne baka yi duk abin da ka tara wallahi Allah ne baka ko ka yadda ko baka yadda wallahi Allah ne mai bayarwa da musulmi da kafiri Allah ne yake basu yace ku biya ku ciyar a boye ku ciyar a bayyane min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala khilal kafin Allah ya kawo wata ranar da babu kasuwanci babu saye da sayarwa ba odar kaya ba tara kaya ba ciniki babu abokantaka babu ƴan uwantaka ba komai a kiyama ba kasuwanci malam wani kasuwanci ne zai amfane ka abinda ka cire a cikin abinda Allah ya baka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa annabi ka ciyar zan ciyar da kai ya ce manzon Allah ka gaya mutane su ciyar in an ce a ciyar ba ana nufin a bada abinci kawai ba a taimakawa addini to mu ma za mu ciyar da kai Allah ya yi alkawari duk wanda ya bayar Allah Allah Allah Allah zai rewarding ɗinsa a duniya qabla al-akhirah in ka bayar Allah will reward you nan ni wallahi gonan nan ni wallahi malam dukiya ce ta sarairaita ta ringa zirarewa ba a san ta ina take tafiya ba ka binciki kanka me me kake wa Allah wani Allah ya rufa masa asiri uwarsa ba ta cin moriyar dukiyarsa uwa to wannan yana jin wani wa'azi da za ce taimaka wa masallaci uwar da ta haife shi wallahi ba ta cin moriyar dukiyarsa wani kuma matarsa ita take cin kuɗinsa amma uwarsa da ubansa da danginsa ba sa ci asara goma da ɗari ka yi wa kanka kafin su zo suna maka wankan gawa ibnu qayyim ya ce ka ai Allah ya yi hikima ƙwarai a cikin wannan manzala da waye zai ba wa Allah rance ka ji da Allah da kai fa ake na rantse da Allah wannan huduma ta shafe ka kai mai albashin naira dubu ashirin dubu sha biyar dubu goma kai ma akwai abin da za ka yi wallahi a ashirin ɗinka talatin ɗinka arba'in ɗinka da ita za ka nemi aljanna akwai wanda baya sadaka a rayuwarsa gaba ɗaya ko bahaushe ya faɗa ya ce sadaka maganin masifa baka tsoron gobara baka tsoron haɗari baka tsoron mummunan ciwo baka tsoron bala'in rayuwa baka tsoron ciwon 'ya'ya baka tsoron galabaita Allah ya zo jarabe ka da wani ciwo baka mutu ba ya ta cinye maka kuɗi ka kasa ciyar da iyali ka kasa biyan kuɗin maganin kanka sadaka maganin masifa ko ya ya ɗauki ka bayar na gaya maka wanda ka bayar shi ne naka wanda ka ɓoye kuma wallahi ba naka wani kuma ya yi amfani da al-istifham al-mutadammin min ma'ana talab tambaya wanda yake dauke da ma'ana ta bukata yace wannan ablahu fi talab min sigati al-amr yin amfani da wannan siga shi yafi amfani da ainihin wato siga ta fi'il wato fi'ilul amr Anas dan Malik yake cewa ba a taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu akan musulunci ba ya ku musulmi ga abin da annabin ku yake Anas dan Malik yace ba a taba tambayar manzon Allah wani abu a cikin musulunci ba ba a taba tambayarsa ba yace a'a shi annabi in dai an ce wannan abu aikin Allah za a yi wallahi sai ya nemi abin da zai bayar kai kana yi amma an ce Allah haɗa mu da annabi sai ka ce amin amma kudinka suna jihunka addinin Allah ya zama yana rayuwa akan talauci masallatan Allah suna rayuwa akan bara yau duk abin da za a yi na musulunci sai an yi ta roƙo ana rarrashin mutane amma ka je ka ga motocin da mutane suke hawa je ga gidajen da mutane suke ginawa je ga yadda ake keta naira lokacin da ake biki je ga yadda ake kashe kuɗi lokacin da za a yi wani taro ko wani abu nan ya iya kashe kuɗinsa amma bai iya kashe kuɗinsa wa addinin musulunci ba to annabi dai ba a taba tambayansa ba yace a haka Jabir ma yace masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shay'an qattu fa qala la ba a taba tambayan wani abu wai annabi a ce yayi wani abu da sunan musulunci yace bai taba yi ba ya ku yan uwana duk wanda ya rowa hakika yayi wa kansa rowa ne yayi wa kansa rowan lada musulmi na kwarai baya rowa don yana tunanin lallai lallai lallai ciyarwansa da taimakonsa shine zai masa agaji shine zai taimake shi shine zai tallafa masa Allah ya yi taiban waɗanda suka bayar alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila wanda ya ciyar da dukiyar saboda Allah kamar kwaya ɗaya ce kwaya gero ɗaya ka shuka gero ɗaya ya tsiro ya fitar maka da zangarniya ko dawa ɗaya ta fitar maka da zangarniya guda bakwai ko masara ta fitar maka guda kaza fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowane zangarniya guda ɗari guda ɗaya fa idan ka bayar zai ninka maka wallahu yudaifu liman yasha Allah yana ninninkawa ba abinda Allah yake ninninka lada da yawa irin wanda ya dauka ya bare taimaki addinin Allah ya ku yan uwana musulmi lallai dukkan rayuka masu karamci wanda ya san ya kamata to yana kokarin ya ciyar ya taimaka ya bayar ya agaza don saboda ya taimaki kansa ne kullum idan an ce a taimaki addinin Allah malam ka rinka tuna lahirarka ka rinka tuna kabarinka ka rinka tuna kwanciyarka ina alhaji wane ina alhaji wane ina hajiya wance ina mai gida wane ina shugaban kasa wane ina sarki wane ina tajiri wane ina mai kudi kaza faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu zulun ya tashi ya tafi duk abin da ya mallaka gaba daya ya je da koi kawo annabi ga mukullan kaza ga mukullan kaza abubakar dan kasuwa ne attajiri ne malam kuma ka rubuta ka aje duk sahabbai ba wanda ya kai abubakar kuɗi kar ka ɗauka sabbai masu talakawa ne duka abubakar mai kuɗi ne sayyidina usman ɗan kasuwa ne attajiri mai odar kaya amma ka je ka ga yadda suka yi amfani da kuɗin su wajen neman aljanna annabi ya tambaya abubakar mai kabar wa Allah da mai kabar wa iyalinka a gida ce na bar musu Allah da wanzan Allah da ya ɗauka ya bayar suka gina masallacin nan yan firib kuma suna tare da mu kuma suna da kamfanoni a kusa da ku ba su wuce mutum biyu ba Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi na rantse muku da Allah tunda aka gama ginin masallaci na abinda suka samu ya ninninka sun manta da sun kashe kudin nan yanzu ga masallacin mata nan shekarar ta gabata lokacin an bude muka ce a bude masallaci to ga masallacin mata na ana ginawa sauraka ta fariyar makaranta da za mu zo mu gidan kudin lantarkin da ake kunna muku fanka da wuta kuna sha ba wallahi ba mu da hali ba mu da iko an samu wani dan uwa ko wasu yan uwa da suka taimaka tunda aka yi masallacin nan suna taimaka mana fi sabilillahi to kuma mu ma ya kamata mu yi karamci taron jama'an nan da al'ummar da suke amfanuwa yanzu mu kasa yi wa masallacin nan wutar lantarki nasa kai wa kamfaninka ba za ka yi wa masallacinka ba masallaci yana rabe-rabe ya rasa inda zai samu wuta yanzu dukanmu ba haka za mu je mu gaya wa Allah mun kasa sa masallaci wuta abu ya gagara to kalubale ne gare mu gaba daya hadda ni da nake magana da duk wanda yake zaune a gurin nan masallaci ne na buƙatar standard wuta ta lantarki ina so ku gane a makale muke tun da aka yi masallacin nan a makale muke a wani guri kuma wanda ya ya bada Allah saka da alkhairi kun fahimci karatun na biyu masana suka ba mu shawara lalle ya kamata mu yi wa wurin nan sola mai karfi da za a huta ko da babu biyan kuɗin ba a da halin biyan kuɗin lantarki to mai wurin sola wannan shawara ta yi kwarai da gaske an ba mu lissafi quotation na masana akan harkar sola da za ta rike mana masallacin nan da masallacin mata da ake ginawa naira miliyan uku da dubu ɗari takwas da tamanin kurin na rantse da Allah bai fi ribar da in ka dan waiwaya kaɗan a cikin harkar ka zaka samu ba duka gaba ɗaya masallacin nan alhamdulillahi an nemi taimako yan uwa an tara kuɗi kusan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da wani abu an samu kuma wannan kuɗi ga baki ɗaya ko miliyan biyu ina jin da naira tamanin ne in ban manta ba an samu yanzu haka mun sai duk panel ɗin da ake da bukata a masallacin nan mun sayi shi duk waya da ake da bukata ta sola mun saya imbata da za ta ba mu wutar mun saya kun san me ya gagare mu batira yanzu masallacin abin da yake bukata tallafin batir 200 ah 15 kwh shi muke so mu sa wanda yana da garanti ko waranti na shekara biyar in muka sa shi daga nan zuwa shekara biyar duk abin da ya same shi zamu mai da wa kamfani wannan batiri kudinsa naira miliyan biyu da kusan dubu ɗari biyar yanzu a asusunmu muna da sauran naira dubu ɗari bakwai da wani abu da haka yanzu abin da muke bukata albarkacin wannan hudu ba jama'a wannan masallaci yana bukatar batira batir da za a saka wa masallaci kimanin kudin batir nan miliyan biyu da dubu ɗari biyar don Allah kafin wani sati a samu wani bawan Allah da zai taimaka wajen agaza wa masallacin nan a saka batir ɗin juma'a mai zuwa mu yi sallah da sola azumin da zai zo mu yi sallah da sola muna kira ga duk wanda yake da hali da wanda ya taba bayarwa da wanda bai taba bayarwa ba da leburan da yake aikin ƙarfi da wanda yake mai kamfani da wanda yake ɗan kasuwa da wanda yake kaza kowa da kowa za mu yi ta neman wannan kuɗi ba za mu ji kunya ba in Allah ya so da sai mun sayo wannan masallaci batira da za a rinka haska wa al'umma su zo su sallah su zo su karatu me yasa muka mai da hankali akan solan saboda ba mu da karfin da za mu iya biyan kuɗin wuta kamar yadda kamfanoni suke biya kun ga mu ba kamfani ba ne wurin sallah ne ina za mu iya biyan kuɗin dubu ɗari kaza a wata ba za mu iya ba kuma masu ba mu taimakon da suka ɗan jona mu sun yi iya ƙoƙari biya suke yi da haka solan nan ita ce solution ita za mu yi amfani da ita da haka muna jaddadawa 'yan uwana insha Allah tabaraka ta'ala bayan an idar da sallah liman zai faɗi account number kai ba ni ita ma ba ni account number ban faɗe ta don wani yana nesa ya jiyo ko wani zai je zuba mana ita miliyan biyu da dubu ɗari biyar jaiz bank zero zero zero guda uku sai ten sai hudu sai shida sai biyu sai ɗaya sai takwas da turanci zero zero zero one Allah wanda ya sa kwabansa akan gina wannan guri Allah ka gina mai gida a gidan aljanna Allah ka ƙara masa yalwa a kamfaninsa Allah ka ƙara masa albarka a kamfaninsa duk wanda zai zo ya bada tallafi da agaji wajen ci gaba da wannan aiki ubangiji Allah ya faranta masa ba abin da muke so irin mu zo mu yi rayuwa mai inganci mu taimaki musulunci da musulmai wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da za ku ciyar Allah zai mayar muku ba za ku yi asara ba Allahumma aizal islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin wa ahmi awzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah